الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna goma sha biyar sha shida goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin suratul bakara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 53 yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 54 insha Allah Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai Allah ta'ala ya sanya alkhairi da albarkacin abin da za mu karanta Allah ta'ala ya mana albarka ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ, قل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نعم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون na'am za mu tashi aya ta 55 kenan ko Allah ta'ala ya ce wa iz qultum ya Musa Allah yana ci gaba da lissafa ma banu Isra'ila ni'imomin da ya musu Allah ya ce ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba ba za mu taɓa yadda da kai cewa gaskiya kake faɗa ba hatta narallaha jahra har sai mun ga Allah a sarari har sai ka nuna mana Allah a fili mun gan shi kiri da muke fa akhadhatkum as-sa'iqatu sai sa'iqa tsawa sai ta damke ku ta kama ku wa antum tanzurun a lokacin kuna kallo kuna gani akan idanunku thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tayar da ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar Allah ta'ala yana lissafa mana wani abin da banu Isra'ila suka yi da kuma wata ni'iman da Allah ya yi musu Allah yana cewa ku tuna ay wadhkuru ni'mati alaikum min min ba'thi lakum ba'da sa'iqi ku tuna ni'iman da na yi muku ta yadda na tayar da ku bayan kun suma ko kuma kun mutu wanda za mu yi bayani id sa'altum ru'yati ayanan lokacin da kuka roki cewa kuna so ku ganni ido da ido mimma la yustaba'u lakum abinda kuma ba zai taba yiwa muku ba wala li amsalikum fi dari dunya haka nan ba zai taba yiwa ma ire-iren ku ba a duniya ba zai taba yiwa wani ya ga wani wani ya ga Allah ba a duniya ba zai taba yiwa ba babu wani wanda ya taba ganin Allah a duniya wanda wannan matsala ce wanda in Allah ya kawo mu zuwa suratul an'am ko a'raf duka zamu gamu da su insha Allah can shine muhalli muhallin fayyace bayanin sa a fili amma dai a takaice dai a duniya babu wanda ya taba ganin Allah wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna shine ba wanda ba wanda ya taba ganin Allah a duniya hatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi da ido ba amma ya ganshi da zuciya shi yasa Allah ya ce ma kazaban fuadu ma ra'a zuciyar annabi bata ta abin da ta gani ba me yasa bai ce idonsa bai ta abin da ya gani ba sai ce zuciyarsa bata ta abin da ta gani ba saboda zuciyarsa ba irin tamu bace saboda haka ya ga Allah da zuciya amma bai ga Allah da ido ba an tambaye shi sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka yace nurun anna arahu haske ne shi ta yaya zan gan shi a wata ruwa ya ce nurin ra'aitu haske na gani da aka dai a wata ruwa ya ma yake ce inda a ce allah zai yaye shamakin da ke tsakaninsa da bayansa da duk abin da ganin allah ya kai zuwa gare shi sai ya kone ko menene shi zai kone saboda haka ne allah ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir gannai ba sa iya riskan Allah shi ko Allah na iya riskan ganin ba wanda ke iya ganin Allah amma Allah yana ganin kowa shine as-sami'ul basir da haka Allah ta'ala yake ce to ku tuna lokacin da kai wannan tambayar kuma kun san ba zai yi ku ga Allah ba a nan duniya ba zai taɓa yiwa ba to malamai sun yi magana akan cewa a cikin banu isra'ila ɗin suwane ne suka faɗi wannan maganar ma annabi musa amma dai abinda muke abinda yake so mu gane shine da annabawan da sauran annabawan da suka shuɗe da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai fifiko mai nisa tsakaninsu hatta tsakanin al'ummominsu kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi hani kai tsaye kar wani ya tashi magana da kira sunan annabi kai tsaye la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da Allah ya ce kar ku tashi kiran annabi ku dinga kiran annabi yadda ku ga dama shi yasa shi kanshi Allah in ya tashi kiran annabi sallallahu alaihi wasallama baya kiran shi da ya Muhammad sai ka ce ya ce ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata lokaci ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alayhim ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tu'minil kafirina wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ya ayyuhan nabiyyu إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي لم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي jahidin kuffara wal munafiqina waghlub alaihim kaga duk inda Allah ya tashi kiransa yace ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ko kaji yace ya ayyuhan mudaffir ko yace ya ayyuhan muzammil daga in ya tashi kiransa sai ya kira shi da ya ayyuhan nabi amma duk sauran annabawan Allah nan manzannin dukansu zaka ji Allah yana kiransu annabi Ibrahim zaka ji Allah yana ya Ibrahimu a'rid an hadha إنه قد جاء أمر ربك فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إن النبي موسى لي كيس إيدا الله يوم جنا دشي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس هو إن النبي نوح كدوك ذاك جياتي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هو تكرار إنه عمل غير صالح إذا النبي isa ne allah tabaraka wata'ala ya ce iz qala allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah iz qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah laka ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard daga duka Allah yana kiran su da sunayensu amma babu inda Allah ya ce ya Muhammad in kaga Muhammad a cikin alkur'ani to ana bada labari ne a kansa ba wai ana magana da shi bane wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin وهو الحق من ربهم كما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو إن الله كداش دا أحمد وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد تداك شيسا مو كم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكا هنامو إذن mutum yana magana da annabi la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kar mutum ya kwala kira ya ce ya Muhammad Allah sai ya hana sannan koda mutum zai yi magana gaban annabi kuma zai kira shi da ya rasulullah ko ya nabiyallah sai aka ce to kar ka yadda muryanka ta yi sama da muryan annabi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wala tajharu lahu bil qawl fajahari ba'dukum li ba'd Allah ya ce kar ku yadda ku dinga daga muryan ku sama da muryan annabi in kun tashi magana da annabi kuma kar ku dinga bayyana ta kamar yadda za ku bayyana ma junanku in kun yaka an tahbaba a'malukum to ayyukanku na iya rushewa duk aikinka Allah na iya rushewa saboda ka daga murya sau daya akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tahbaba a'malukum a'malukum wa antum la tash'urun to kaga su kuma waɗannan yanzu wannan da kaji ana ta wannan ta daburzan da su karka dauka su ne kafiran wannan ana yi ne bayan an halakar da fir'auna tunda mun ji a baya duka wannan Allah ya kawo shi ne bayan wa idna jainakum min ali fir'aun bayan an halakar da fir'auna da mutanensa da sauran waɗanda ba su imani ba to waɗannan yanzu kuma da za a yi wannan tatabar zan da su su kuma su ne sahabban su ne sahabban da ga su ga annabi su ne suke faɗin irin waɗannan maganganu daga babu shakka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka yi masa sai ga ya ce rahimallahu akhi musa qad uziya akthara min hadha fa sabara sai ce ka Allah ya yi rahama ma dan uwana annabi musa an cutar da shi sama da irin wannan kuma ya yi haƙuri ya yi haƙuri da aka yanzu kaga inda a ce waɗanda suke kafirai ne suke faɗin irin wannan to za ka ji da sauƙi dama ba su yi imani ba amma a ce waɗanda su ne a baya muka ji sun ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun su ne da muka karanta a baya a suratul shu'ara ƙarƙashin tafsirin wa idna jainakum da muka yi a baya su ne waɗannan sunan da suke ce mun yi imani da ubangijin talikai amma su ne suke cewa lannu umina laka ba za mu taba amincewa da kai cewa da gaske kake yi ba hatta nara Allah jara har sai ka nuna mana Allah kiri da musu to shi yasa malamai suka ce to waɗanda suka faɗi wannan magana a cikin masu imanin ma kar ka ɗauka ga magari ne su ne waɗanda annabi Musa ya zaɓe su don su je su gana da ubangiji kaga ko ai ba karamin ba kananan mutane bane a wancan lokacin ba kananan mutane bane kamar a ce ne misali walillahi almathalul a'la a ce kana cikin misali ɗan siyasa a ce akwai ɗan siyasa mutum dubu kaza ko masu bin ɗan siyasa mutum dubu kaza a ciki a ce ana neman mutum bakwai ko mutum goma da za su je su gana da shugaban ƙasa kuma ka faɗo ciki ai kana jin cewa kai babban mutum ne kai ba karamin mutum bane walillahi masalul a'la to shi kuma ubangiji subhanahu wataala da yace ma annabi Musa ya zabo mutum 70 cikin danginsa da zasu je ganawa da ubangiji ya zabo wayannan mutum 70 din shine Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كذا الله تعالى يتي واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا annabi Musa ya zaɓo a cikin mutanensa mutum saba'in waɗanda za su zo su gana da Ubangiji waɗanda za su bi shi inda zai gana da Allah to a wannan wajen ne sai suka ce to lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taba aminta da kai cewa mun zo ganawa da ubangiji bane har sai ka nuna mana ubangijin iri da mu mu ga Allah ya fito mu ganshi to shine sai Allah ya ce falamma akhadathumur rajifatu lokacin da wato tsawa ta kama su shine anan yace wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra sai ce fa akhadatkum as-sa'iqa shine a suratul a'raf yace falamma akhadatkum ar-rajfa lokacin da tsawa ta kama su qala sai annabi musa yace rabbi ya ubangiji law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai inda kaso da tuntuni ka halakar da su ni ma da ka halakar da ni afatuhlikuna ko a tuhlikuna ko a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji zaka halakar da mu da abun da wawayen cikin mu suka aikata dan haka waɗannan su ne waɗanda suka nemi su ga Allah kiri da musu tare da cewa wasu ma bayan su sun roƙa wanda za mu ga a wannan ayan a cikin suratul nisa in Allah tabaraka wata'ala ya so to anan kaga sun nemi cewa in dai suna in dai ana so a tabbatar musu cewa abin da ake faɗa gaskiya ne to a nuna musu ubangijin su gan shi kai tsaye su suna so su ga ubangiji suna so su ga Allah kiri da musu kaga shine suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara Allah ta'ala ya ce to fa akhadhatkumus sa'iqa sai wato tsawa ta kama malamai suka ce menene ma'anan kalman as-sa'iqa ibn jarir ne qabari a cikin tafsirin sa mai suna jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an Allah ya masa rahama yace wa aslu sa'iqati kullu amrin ha'il ra'ahu aw ayanahu aw asabahu hatta yusira min hawmin hawlihi wa 'azimi sha'nihi ila halakin wa 'iqabin wa ila dhahabi 'aqlin wa ghumuri fahmi yace ma'anan as-sa'iqa shine duk wani abinda yake al'amari ne mai firgitarwa mai daga hankali wanda dan adam ya ganshi da idonsa ko ya fa ya samu dan adam har ya zama ya fitar da shi daga cikin hayyacinsa da hankalinsa ya fitar da shi daga cikin cikakken sha'aninsa zuwa ga halaka ko zuwa ga tafiyan hankali ko zuwa ga rudewan fahimta ya zama ya rikice ya rude hankalinsa ya tashi ya firgice to wannan sai a ce ya gamu da as-sa'iq aw faqada ba'da alatil jismi ko ya zama cewa ya rasa wani daga cikin alatul jismi shine ko ji ko gani ko ɗanɗano ko wani abu ya zama saboda yadda abun ma ya firgita shi har ma ya zama baya ji ko bayi gani ko ya ga mutane ma bayi gane su kaga wannan ba ƙaramin abu bane sautan kana zalika aunara shin wannan din ya faru ne sauti ne mutum ya ji kamar tashin bom ne ko fashewan taya ko kuma wuta ne ya gani au zilzilatan au rajfa ko girgizan ƙasa ne ko kuma tsawa to wannan shi sai a ce fa akhadhatkum as-sa'iqa kenan in mun dauki wannan fa akhadhatkum as-sa'iqa shine banu isra'ila a wannan lokacin ba mutuwa suka yi ba Allah ya turo musu abin da ya daga musu hankali ne to amma zamu ji a ayan gaba cewa Allah ya thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai muka ɗauku muka tayar da ku bayan kun mutu bayan mutuwar la'allakum tashkurun kaga anan Allah ya ce fa akhadhatkum as-sa'iqa mun ji kuma sa'iqa ba mutuwa bace sai kuma yace min ba'di mautikum muka tayar da ku bayan kun mutu to sai malamai wasu suka ce mutuwa suka yi gaba daya sai kuma Allah ya tada su wasu suka ce a'a su mar da su Allah ya yi daga baya Allah ya farfado da su waɗanda suka ce ba mutuwa suka yi ba suka ce kamar ayin suratul a'raf lokacin da annabi musa shi a karan kansa ya je ganawa da ubangiji da ya tattauna da allah ƙala rabbi arini anzur ilaik sai ce allah nuna min kanka inganta ƙala lan tarani allah ya ce ba za ka gani ba a duniya walakin yanzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai kalli wancan dutsen in ya tsaya inda yake bai motsa ba za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan lokacin da ubangijinka wato ya dan wato kalkata ya dan dofani hasken sai haska dutsen sai dutsen ya ya nike ya zama gari wa kharra musa sa'iqa annabi musa sai ya fadi yana sa'i kaga wa kharra musa sa'iqa falamma akhadhat fa akhadhatkum as-sa'iqa sai annabi musa ya fadi a sube sai allah ya ce falamma a faka sanda ya farfado kaga ba mutuwa yi ba kenan bai mutu ba kaga ya nuna afsa'iqa ba mutuwa ba kenan to da haka sai suka ce yadda annabi musa bai mutu ba a can to anan ba waɗannan ba mutuwa suka yi ba falamma a faka qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimina da haka wannan ita ce fahimtar al'imamu ibn jaririn a ɓabari Allah ta'ala ya yi masa rahama cewa annabi musa alaihi salatu wassalam ba mutuwa ya yi ba a wa'innan mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'aka zatkumu sa'iƙa cewa waɗannan mutanen ba mutuwa suka yi ba to wasu daga cikin sannan sai suka ce ayan ta gaba da Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan kun mutu bayan kun mutu suka ce kamar yadda a musulunci ko a larabci bacci ma ana iya masa idlaƙin sunan mutuwa bacci ana masa idlaƙin sunan mutuwa kamar yadda Allah ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم لآيات لقوم يؤمنون qaumin yatafakkaru لقوم يتفكرون Allah kaga anan yace Allahu yatawaffal anfus Allah shike karɓar rayuka hina mautiha a yayin da lokacin mutuwa yayi to wasu malamai suka ce hina mautiha yana iya ɗaukan hina naumiha idan mun kwanta bacci gaba ɗaya to rayukan mu sakko- sukan koma ga Allah Allah ya karɓi ran kowa shine sai ce fayumsikul lati qada alaiha almaut wanda Allah ya riga ya rubuta cewa daga bacci zai ta zalce to sai ya rike ran wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sai kuma ya sako sauran rayukan da Allah bai rubuta musu za su mutu ba zuwa kuma wani lokaci da Allah su ba ya rubuta musu ajalin su yayi kaga hina mautiha sai suka ce yana iya daukan ma'anar hina naumiha kowa in ya kwanta bacci to ransa ya koma ga Allah ransa ya koma ga Allah sannan alwafatu shi ma iya- yana iya daukan ma'anar mutuwa kuma yana iya daukan ma'anar bacci kamar yadda Allah ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli kaga yatawaffakum bil-layl Allah shi ke karɓar ranku da daddare yaushe kenan lokacin da kuke bacci sai ce wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar duk abin da kuke yi da rana kuma Allah ya sani da daddare kuna bacci da rana kuma Allah ya san duk abin da kuka aikata kaga kenan a ya nuna kenan sai suka ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum muka farfado da ku bayan su ban da kuka yi ba bayan mutuwan da kuka yi ba da aka yi ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna muka tayar da ku bayan mutuwarku don ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala imamu katada Allah ya masa rahama yake cewa waɗannan banu isra'ila matu wa zahabat arwahuhum thumma ruddu listifa'i ajalihim sun mutu da suka mutu rayukan sai suka tafi sai aka dawo musu da rayukan don su kai ajalin da Allah ya rubuta musu wanda kuma Allah mai iko ne akan wannan kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah a can ƙarshe-ƙarshen suratul baƙara game da mutumin da ya zo wucewa ta wani gari da ya ga garin wahi khawiyatun ala urushiha da ya ga garin babu kowa a ciki ba komai a ciki shine khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha sai ce o yanzu fa wannan garin wai fa Allah zai iya tada garin bayan mutuwar fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha Allah sai ya kashe shi yayi shekara 100 yana mace sai kuma ya dawo da shi sannan kafin nan za mu game da ayan alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut Allah ya ce baka ga waɗanda suka fito daga gidajensu ba wa hum uluf suna dubbai ko wa hum uluf kansu na haɗe suna tare hadar al maut saboda wai suna tsoron mutuwa annoba ya fut- ya shigo garinsu sai suka yi hijira suka bar garin don tsoron mutuwa suna isa garin da suka je faqala lahumullahu mutu sai Allah ya ce duk ku mutu kasan kuma lamarin Allah idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kasance sai kasance ne daka Allah ya ce musu mutu suka mutu thumma ahyahum sai kuma ya da su daka to sai malamai wasu malaman sai suka ce to irin waɗancan to irin abin da Allah ya ane kenan ya kashe su kuma ya sake tada su wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan dukkan komai to shi yasa ma wasu daga cikin malamai irin al-imamun nahas yake cewa wa hadha ihtijajun ala man lam yu'min bil ba'th min quraish wannan ba kafa hujja ce akan waɗanda ba su yi imani cewa Allah zai tada mu bayan mu mutu ba daga cikin Qurayshawa kaga kenan shi ma ya tafi akan cewa sun mutu Allah ya tada su har ya ce Allah na kafa hujja ne akan Qurayshawa cewa fa su yadda cewa Allah zai tada su bayan sun mutu wa ihtijajun ala ahli ala ahli alkitab wannan kuma kafa hujja ce game da akan ahlul kitabi iz ukhbiru bi hadha ta yanda aka ba su labarin wannan walma'ana na'am da haka kaga kenan wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa a sun riga wato wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wato sun mutu ne aka tada su to imamul quldubi ya kawo maganganu akan karkashin wannan ayan daga ciki ya kawo maganan ibnu maganan imamu qatada da imamul a nahas da na kawo sannan ce wasu daga cikin malamai suka ce ba asnakum min ba'di mautikum shine allamnakum min ba'di jahalikum shine mun ba ku ilimi bayan da kuna jahilai don jahili matacce ne shi mai ilimi shine rayayye imam shafi yana cewa aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u shi jahili su jahilai tun kan su mutu ma matattu ne su tun kan su mutu matattu ne su su ko masu ilimi to ko da sun mutu to suna raye ne ko da sun mutu suna raye daga sai wasu malamai suka ce ba'athnakum min ba'di mautikum shine allamnakum min ba'di jahalikum amma kuma maganar da tafi inganci ita ce maganar da wato muka kawo a baya akan maganganun malamai guda biyu suka ce mun tayar da ku bayan mutuwan ku wasu suka ce mun farfado da ku bayan kun suma wallahu a'lam kowanne ne a ciki Allah mai iko ne akan hakan gaba daya da haka Allah ta'ala ya ce wa if qultum ya Musa mutuna san dauka ce ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu taba yin imani da kai ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah subhanahu wata'ala kiri da muzu fa akhadhatkumus sa'iqa sai wannan tsawon ta kama ku ko kuka mutu ko kuma kuka suma sai ce wa an tumtan zuruna alhali kuna gani to tambaya a nan ita ce me yasa Allah ya ce suna gani bayan kuma ya ce sun mutu ko sun suma ta ya aka yi su gani to sai malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce ai wa an tumtan zurun lokacin da tsawon ta zo kuna kallon zuwan tsawon kamar mutum ne in ajalinsa ya zo a ce hatsari ne yayi ai yana kallon isowar wancan mota amma dai bai san lokacin da ta buge shi ba kawai zai shafa ne ya ji ana marar buka wa madini ko wanda bai yuka to kaga sai wasu malamai kuma suka ce a'a wa antum tanzurun wasu malamai suka ce a'a raba su biyu Allah yayi tsawa ta kama wasu suka mutu Allah ya tada su kaga waɗannan rabin da suke tsaye su suna kallo da haka sai su ma waɗannan da suke tsaye sai tsawon ta kama su ma suka faɗi suka mutu kaga kenan su waɗannan da aka tada su yanzu suna kallon abin da ya faru da waɗannan da haka waɗancan sun ga abin da ya faru da waɗannan waɗannan ma sun ga abin da ya faru da waɗancan wannan shine abin da wasu malamai suka ce kamar misali yadda a al-imam Muhammad Jamiluddin Al-Qasimi ya kawo a cikin littafinsa mai suna littafin tafsirinsa mai suna mahasinu ta'awil da kuma sauran da tafai na malamin tafsiri Allah ta'ala ya musu rahama don haka Allah ta'ala ya ce kuma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuru to anan a Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani cewa sun nemi ganin Allah subhanahu wata'ala kiri da musu kamar yadda na faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda aka yi masa wani abu sai ce Allah ka yi rahama ma annabi Musa an cutar da shi sama da haka ya haƙura to hatta shi kanshi Allah cikin Qur'ani sanda ya buga misali da annabi Musa wajen juriya da haƙuri haka ne Allah a suratul Nisa yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا Allah tabaraka wata'ala ya ce yas'aluka ahlul kitab ahlul kitabi yanzu suna tambayanka suna roƙonka an tunazzila alaihim kitaban minas sama cewa inda gaske kake yi in ka isa to ka saukar musu da wata wasiƙa daga sama kowa a zo da wasiƙa da sunansa falan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u sai ka ce in ka isa ka haura saba ko ka hau din ma ba za mu yadda ka hau ba sai ka kawo mana wasiƙa daga wajen Allah cewa daga wajen Ubangiji zuwa ga Abu Jahali ka musulunta zuwa ga Abu Lahabin ka musulunta zuwa ga wani ka musulunta an tunazzila alaihim kitaban minas sama sai Allah ya ce Allah sarki yi haƙuri kai cewa suka yi ka hau ka kawo musu wasiƙa to faqad sa'alu Musa akbar min zalika sun roki Allah sun roki annabi Musa sama da haka shi annabi Musa ba cewa suka yi je ka kawo mana wasiƙa ba faƙalu arinallaha jahara cewa ma suka yi nuna mana allah mu gan shi ƙiri da mu zo mu ga ubangiji nuna mana allah mu gan shi fa'aƙazat kuma sa'iƙatu bi zulmihi allah ta'ala ya ce to sai a sa'iƙa tsawa sai ta kama saboda wannan zalunci wannan maganar mazan da suka yi sannan allah ta'ala ya yi magana cewa har a cikin waɗannan al'ummar da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su imani ba akwai waɗanda su ma suka ce lallai lallai suna son ganin Allah wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaihi لا malaika يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Allah ta'ala ya ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda da haɗuwa da Allah ba ba sa fatan haɗuwa da Allah ba sa tunanin haɗuwa da Allah suka ce laula unzila alainal mala'ika suka ce in ba tsoro ba a nuna mana mala'iku mana inda gaske ne au nara rabbana ko kuma a nuna mana ubangijinmu mu gan shi Allah ya ce kai waɗanda suka yi wannan maganan laqad istakbaru fi anfusihim Allah ya ce sun yi girman kai akan kawunansu wa atau utuwan kabira Allah ya ce sun wuce iyaka sun yi taurin kai sun wuce iyaka mai girma mutum ya ce yana son shi sai ya ga Allah kafin zai yi imani da ubangiji kaga wannan ai ba karamin wuce iyaka bane to a muhallin shahid anan a takaice kuma a gurguje shine kamar yadda na ambata babu wani wanda Allah ya bashi daman ya ga Allah a duniya babu shi wannan mas'ala ce ta aƙida wanda wajibi ne akan kowane musulmi ya san da wannan ba wani wanda Allah ya bashi daman ganin Allah a duniya wato galibi abin da yake damunmu shine ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi wasu zukatanmu sukan ji a kamar mukan ɗauka kamar mun fi Allah son annabi sai mu ga matsayin da Allah ya ajiye annabi a ƙur'ani da hadisi mu muna ƙoƙarin mu wucar da annabi wannan matsayin annabi kuma cewa yayi sallallahu alaihi wasallama la taquluni kama aqratin nasara al-masih ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu manzo Allah ya ce ni wa annabi ya ce kar ku azuzuta ni ku zuga ni ku wucar da ni matsayin da nake kai kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam ya ce ni bawan Allah ne in kuna so ku burge ni ku ce min bawan Allah manzon Allah shikenan an, an gama da haka duk inda ka ga Allah ya tsaye da annabi to baka kai Allah son annabin ba ya tsaye da shi anan annabin baka fi shi son kai shi ba ba kuma ka fi Allah sanin darajar annabi ba amma aka tambayi annabin kaga Allah ya ce ban gan shi ba shikenan ƙarshe ina ce dama kana so ka bayyana darajar annabin ne to annabin da ya fi ka sanin darajar kansa ya ce bai ga Allah ba ya ce bai ga ubangiji ba da haka in muna son annabi da gaske da gaske muna son annabi to duk inda annabi Allah ya tsaye da shi to kar mu wuce da shi wannan matsayin galibi daga cikin akwai abubuwa biyu da suke damun al'ummar mu na ɗaya akwai jahilci na biyu akwai son zuciya yanzu misali na tabbatar duk yadda mutum zai yi mu yanzu da muke kiran kanmu ahlus sunna duk yadda mutum zai yi a matsayin shi na ɗan bid'a ba yanda za a yi zuciyarsa ta gamsar da shi cewa mu din makiya annabi ne ba dai taɓa yiwa ba sai dai ya faɗi saboda son zuciya domin duk inda ka ɗauki alamar son annabi shine karanta maganganunsa da aiki da shi in baka misali a cikin garin nan ka zagaya kaf duk inda kaga an zauna ana hadisi haddasana haddasana haddasana kaji an iso an abi hurairah ta qala rasulullah kaji an ce sallallahu alaihi wasallama to ka bincika masallacin ahlus sunna duk inda kaga ba masallacin ahlus sunna ba sai dai kaga ana karanta wasu mukashafat da wani mafarki da wani wane ne da wasu labaran ƙarya amma duk inda da kaji an ce labari ne kaji an ce maka gashi a sahihul bukhari sahihul muslim sunan tirmidhi sunan abi dawud musnad da imam ahmad muwatta malik kaji an ce gashi nan a littafi kaza gashi nan a littafi kaza sai ahlus sunna koda kuwa misali mu yanzu da muke dalibai muna karatu muna karatu a nan gurgurdan abin da Allah ya so amma duk abin da muka karanta za mu ce gashi nan a waje kaza gashi nan a waje kaza gashi nan a waje kaza ba mamaki in mutum na lura akwai sunan littattafai da malaman da ya kamata ma ce ya haddace saboda yadda muke yawan maimaita su imamul qurtubi imamu tabari imamu ibnu kathir saboda sunan littattafan tafsiri waɗanda mu mun gamsu da su cewa duk inda suka kawo magana za a ce qala abdullahi ibn abbas qala abdullahi ibn mas'ud saboda waɗannan su ne suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kaga in dai duniya da gaskiya da son Allah tsakani da Allah ba yanda za a yi kace masu karanta hadisan annabi makiya annabi ne masu karanta mafarki su ne masoya annabi ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba to shi yasa mu aqidar mu ta ahlus sunna shine duk abin da kace gashi nan kowaye kai za mu tsaye da kai mu ce ina dalili ina dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo dalili zamu ce ina hujja shine magana shi yasa mu ahlus sunna duk abinda mutum zai faɗi abinda ake so ya fara shi ne Imam al-Bukhari da ya bude babu yace al-ilmu qabla al-qawli wal amal kafin ka faɗa ya zama kana da ilimi kafin ka aikata ya zama kana da ilimi saboda haka mu misali a matsayin mu na ɗalibai ko malami ne muka ga ya yi abu ba annabi ba ne shi saboda haka shi ba ba asumi ba ne in ya kawo za mu ce to ina dalili in mun ga dalili ya yi daidai da ƙur'ani da sunna sai mu ɗauka in mun ga bayaninsa ya saba ma ƙur'ani da sunna sai mu ce to malam ala gafarta maka amma mu dai za mu ajiye maka kayanka wannan shi ne daidai wannan shine abin da yafi dacewa saboda haka duk inda kaji kar kar ya zama zunzurutun wato kamar wannan hamasa ka jin kana son annabi yana ɗiban ka har ka je ka zama mushriki san annabi ana masa da baibayi ne da ilimin qur'ani da sunna in ba haka ba zaka je garin nuna kana kaunar annabi zaka je ka zama mushriki yanzu kaga misali abinda ake ta tashin hankali akan shi a wayannan satuttukan akan halaccin neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan zai nuna maka akwai da yawa cikin mutanen da za ka dauka sun fahimci addini amma ba su gane ba duk wani musulmi tun daga sahabbai har zuwa yanzu musulmin gaskiya wanda ya san menene akida menene tauhidi ya san an tashi neman taimako ba a neman taimako wajen kowa sai Allah ba a neman taimako wajen kowa sai Allah ina iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da kake karantawa so goma sha bakwai a wuni ina suke ya nuna bai maka amfani ba kenan bai maka amfani ba kenan ba a neman taimako wajen kowa in ba Allah ba a taimakon da ya keɓance Allah subhanahu wataala shi daya amma in taimako ne wanda mutum zai iya yi maka mashin dina ya ki tashi dan buga mun kaga wannan taimako ne zai iya yi maka ana bi na kudin haya dan biya mun taimake ni ka biya mun taimako ne zai iya biya maka ana mun kaza dan taimake ni da kaza wayannan abubuwan da mutum yana iya yi to babu laifi su din ma zaka roki wayanda suke raye ne dan taimake ba ka zuwa kabari ka ce ana bi na bashi wanda ke cikin kabari ya taimaka ya biya maka wannan kuma ya zama shirka to kuma abinda kuma ya zama neman taimakon ya keɓanci Allah ne shi kaɗai to baka nema a wajen kowa baka zuwa ka ce wani ina roƙonka ka azurta ni ko annabi ba za ka ce kana roƙon shi ya azurta ka ba saboda Allah shine ar-razzaqu ba annabi ba daka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta misali ceto kaga annabi zai ceto amma haramun ne ka ce ya annabi ka sanya ni cikin waɗanda zaka ceta haramun ne shirka ce ko ka ce ya annabi ka cece ni kaga wannan shirka ce yana da alfarman da zai iya ceton yana da alfarma tunda kaf annabawan Allah mun karanta a baya yi kaf annabawan Allah ma a filin kiyama ba sa iya magana sai sun jira ya je daga duk wanda ka ganshi a aljanna to alfarma annabi duk wanda ka ganshi a aljanna alfarma annabi amma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ce a cikin al'umma na akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ukasha bin musin da ya mike me ya ce cewa ya kudu allah an ya ja'ala ni minhu ya ce roƙa min allah ya sanya ni cikinsu me yasa bai ce annabi sani cikinsu ba ya ce roƙa min allah ya sanya ni cikinsu ya nuna annabi bai ba da aljanna ya nuna annabi bai ba da aljanna ko manzo allah ya ce anta minhu eh Allah ya ma riga ya baka kana cikin su kana cikin su daka a addini akwai matsayin da matsayin Allah ne kadai kadai lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah wa lil malaikatu muqarrabu Allah ya ce annabi Isa dan Maryam bai taba kyama ko jin yafi karfin ya zama bawan Allah ba haka nan mala'iku masu kusanci zuwa ga Allah su ma duka bayin Allah ne da annabawa da mala'iku da manzanni kowa bawan Allah ne sai dai wajen daraja da fifiko Allah ya fi cikin manzannin ma Allah ya fifita wasu akan wasu wala qad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wasu Allah ya fifita su akan wasu saboda haka duk indi yadda ka kai ga kaunan annabi to tsayar da annabi a inda Allah ya tsaye da shi tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a inda Allah ya tsaye da shi dan baka kai Allah son annabin ba baka kai Allah son annabin ba wanda galibi misali yanzu yan bidi'an da suke ta kurari akan wannan ai daga gani wasu ayyukansu zaka gane babu kaunar annabi a ciki ya gane cewa ba kaunar annabi a ciki misali yanzu a ce yau ranar zagoyewar haihuwar annabi ta ta zagoyi kamar yadda suke faɗi wanda kuma babu wani takamammen nassi da ya ta hadidin ga ainihin ran da aka haifi annabi babu sai dai ya tabbata hadidi an haife shi ran litinin sai ce to ayi azumi shine maulidin kenan ayi azumi duk litinin kai azumi shine alamar son annabi amma ranan kaza ga watan kaza babu wani nasi ingantacce wanda ya tabbata babu duk inda aka kawo duk shashi faɗi ne su ibnu ishaq da suka kawo a cikin sira da sauran malamai duka ba su kawo ingantaccen nasi ko hadisi da ya bayani akan haka ba dan haka misali yanzu in ka kalli abin da ake yi da ana kiran shi da sunan son annabi da sauransu amma yanzu ka san duk wanda zai kalli abin ya san wasan annabi bane sai dai son zuciya sai dai son zuciya kaga mu yanzu da muka ce muna son annabi sai muka rungumi hadisansa muna karanta su muka rungumi qur'ani muna karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na cin sahihul jami annabi ya ce duk wanda ya kasance yana son Allah da manzansa yana kuma son Allah da manzansa su so shi to ya karanta alqur'ani ya karanta alkur'ani kuma ya bude qur'ani yana kallo yayin karantawa yanzu kaga abin da ake in ya zagayo a samu 'yan mata su sa matsatsun riguna matsatsun wanduna su fito kan titi suna tikarawa wannan wasu ne masoya manzon Allah waɗannan yanzu su ne za su zo su buɗe baki su gaya mana cewa sun fi musan annabi a kalli wannan a kalli wannan yarinyar da take wannan rawa a ce wannan yarinyar masoyiyar babanka ce ya zaka ji a ce babanka yana son ta tana son shi tana kuma rawa akan titi in kana da hankali ya zaka ji a ce kuma waɗannan saboda son zuciya da rashin son gaskiya waɗannan kuma wai su ne masoya annabi waɗannan su ne wai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗannan malaman da suke ƙara ingiza su akan wannan abin su ne waɗanda kuma wai suke faɗa da ahlus sunna don sun ce ba a neman taimako a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da sunan wai su ne masoya annabi su ne masu kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin akwai tifka da walwala a ciki akwai rashin son gaskiya a ciki akwai rashin son gaskiya a ciki daga duk inda kake son annabi to yi kokari ka tsaye da annabi a yanda Allah ya tsaye da shi kar ka wuce da shi matsayin da Allah ya kai shi ya nuna ba son shi kake yi ba kenan ka tsaye da shi a inda Allah ya tsaye da shi Allah kuma ya fi ka son shi ya kuma fi ka sanin waye shi da aka yi ka tsaye da shi a matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya tsaye da shi da aka mutlakan malaman aƙida malaman musulunci sun tabbatar da cewa babu wanda ya taɓa ganin Allah a yana ba wanda ya taɓa ganin Allah ido da ido ganin Allah hadisi ya tabbata yana cikin sahih bukhari da muslim ya tabbata cewa za a ga ubangiji ran tashin kiyama wanda shi ma mun karanta a baya za a ga ubangiji don tashin kiyama mumini za su ga ubangiji a gidan aljanna Allah ka sanya mu a cikin su saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta akan ayar wallahu a'lam dole za mu yi hakuri saboda yanayi ne na yanayi ne na karatu eh wani lokacin sai ga ayan ta tafi daidai ta yi maka daɗi wani lokacin kuma sai ka ga ta buga maka kusa aka haka babu yadda ka iya kuma dole ka karba da haka yan uwanmu addinin mu ɗaya sai dai sun ɗauki wata hanyar da ba daidai ba kuma mu ne musu nasiha eh sun ga mun yi abin da ba daidai ba su yi mana nasiha saboda mu ma watan wata rana muna karatu dole akwai ayan da za ka karanta ka fassara kai mai tafsirin ka san wannan ayan wallahi da kai take yi babu kuma yadda ka iya wani lokacin aya ta biyu kan alaramma ba yadda ya iya wani lokacin haka kuma dole ya karanto ta a fassara ta ko da ta biyo kan shi wani lokacin aya ta biyo kan masu sauraro su ma kuma babu yadda suka iya aka dole su saurare ta kuma su yi aiki da ita suna son tsira eh saboda haka haka kara haka karatun yake muri abin da muka sani shine zagi da cin mutuncin mutane don ba mu aƙida ɗaya wannan ba manhajin mu bane kuma musulunci bai koyar da mu ba malaman ba su karantar da mu wannan ba iyayenmu da suka babu tarbiyya ba su koyar da mu zagi ba abinda aka karanta da mu mun san masallaci ɗakin Allah ne to duk abinda za mu karanta a masallaci maganin Allah ne yawa iya abinda za mu ce kenan qala Allahu qala rasulullah al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi eh kace Allah ya ce annabi ya ce ko kace ga abinda sahabbai suka faɗi ana ake tsayawa Allah ya ce annabi ya ce ga kuma fassarar da sahabbai suka bata iya na ake tsayawa babu kuma wa malam wane yayi mafarki malam wane yayi kaza malam wane yayi kaza sahabi ma yayi mafarki wannan bai zama shari'a ballanta na kuma wani wanda yazo a karni na 13 14 yace shi kuma yayi mafarki kuma wannan mafarkin san ya zama addini ta yaya kaga ba dai taba yiwa ba saboda haka mu abinda muka sani masdarin mu shine alkitabu was sunna shine qur'ani da sunna qur'ani da sunna qur'ani da sunna daga duk abinda muka iso kan shi muka karanta wani ya ji cewa kamar an buga mar guduma a ka to ya yi haƙuri gudumar ba daga mu ta zo ba daga aya ta zo daga hadisi yanzu babu kuma inda muka iya in muka iso kan aya da hadisi dole mu sake ta mu karanta ta kamar yadda Allah ya faɗi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ta babu yadda muka iya sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum salam eh eh to wallahu alam wannan abu ne da ya shafi bangaren malaman hadisi a a iya abinda zan iya cewa na sani a matsayin karamin ɗalibi shine irin hanyar da imamul bukhari da muslim suka bi wajen tantance hadisai ya fi ƙarfi sama da imam malik saboda ya tabbata cewa malamai suka ce kamar imamul bukhari duk hadisin da zai rubuta a cikin littafinsa sai ya tabbatar da cewa ya jiyo daga bakin malamansa salsala har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi imamul bukhari sai ya tabbatar sannan kuma duk hadisin da ya zo rubutawa in zai rubuta hadisi ɗaya a littafinsa yana bakin ɗakin ka'aba sai ya yi nafila raka'a biyu ya yi addu'a allah in wannan hadisin da ifi ne karka ban da rubuta a cikin littafi na haka duk yawan hadisan sannan kowane hadisi ɗaya san ne masa nafila raka'a biyu kafin ya rubuta a littafinsa kaga ko a bakin ɗakin ka'aba kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a kuma allah ya karɓa masa to shi yasa zaka ga galibi hatta malaman da suke irin Sheikh Nasiruddin Albani da ya ware sauran da tafai irin su Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi Sunan Ibn Majah da sauran su za ga ya rubuta akwai sahihu Sunan Tirmidhi da'if Sunan Tirmidhi ya ware akwai hadisai ingantattu akwai da'ifai a ciki amma babu wanda ya taba tinkarin cewa a cikin Bukhari ko Muslim bari ya rairaye ina hadisai da'ifai ina ingantattu a ciki saboda yadda malaman hadisi suka suka yadda da su da kuma da kuma kokarin da suka yi kaga shi imamu malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama babu babu tazara da yawa kamar su imamu bukhari babu tazara da yawa to saboda amma saboda yawo da imamu bukhari da muslim suka yi musamman imamu bukhari da kai komin da ya wajen tattaro waɗannan hadisan da kuma waɗannan hanyoyin da ya bi wajen tabbatar da ingancin hadisan yasa malamai suka ce ma asahhul kutubi ba'da kitabillah sayyid bukhari littafin da yafi inganci bayan alqur'ani to shine sayyid bukhari shine littafin da yafi inganci sai sayyid muslim sai kutubus sita wallahu alam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته